بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 28 ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 13 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 13 insha Allah cikin jiran giyar darussa da muke mustake da arabiya wanda daga cikin waɗannan darussa muna karatu a littafin al-turfatu fin nahwi wallafar al-imamu al-hafiz ibnu abdul hadi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu a shekara ta 744 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama zamu tashi a inda malai yake cewa babul hal babu al-hal a larabci akwai abin da yake cewa al-hal shine wato lafazi ne da yake zuwa bayan cikan jumla don ya nuni zuwa ga hai'a yanayin yadda aka aikata aikin da shi da atamiz kusan za ka iya cewa ɗan juma ne da ɗan jummai ko hassan ne da husaini dukkaninsu sunaye ne mansubai wanda suke zuwa a matsayin fadla wato ƙari akan ainihin wato a jumla bayan ta cika kamar da mali yake cewa walhalu wasfun fadlatun muntasibu haka yake cewa alhal abu ne da yake zuwa wasfun dan bayanin yanayin faruwa aiki fadlatun bayan jumla ta cika yace kuma muntasibun koyaushe nasaba gare shi yace mufahimun fi hali mufahimun fil mufahimun fi hali kafardan kafardan azhabu kafardan azhabu to wannan fardan din azhabu fardan ko jitu rakiban ko mashaitu sa'ayan da ire-iren su wanda yake nuna yanayin faruwa aiki shi yake ce ma alhal shi ko ibnu abin nan ba ibnu ba ibnu malik ba alhariri a cikin mulha sai ya hade su bin yana cewa alhalu wal halu wat tamyizu mansubani al-ikhtilafil wad'i wal mabani yace da hal da at-tamyiz sunaye ne guda masu nasaba amma bisa sabanin yanayin su da yadda ake gina su zamu zo mu ji batu koda kadan ne game da haka insha Allah malam yace wa hiya mansubatun abadan har kullun tutur al-hal nasaba ake masa ka kaulika kamar idan kace jaa amrun rakiban ja'a amru kaga jumla ce wata ke mufida fi'ili da fa'il to rakiban yazo akan abin hawa cewa yana kan abin hawa bayani ne akan yanayin zuwa kamar da kamar abinda English yake cewa adverb yazo dan bayani akan halin zuwa za ya cewa ja'a rakiban ja'a mashiyan ja'a musri'an za ya bayyana haka ya ce wa ya amalu fiha alfi'ilu au shubuhu au ma'anahu fi'ili shine amil kamar yanzu wannan ja'a amurka ga fi'ili ne au shubuhu ko abin da ke kama da fi'ili kamar masdari ko ismul fi'il au ma'anahu ko abin da ke ɗaukan ma'anan fi'ili wala takunu illa nakiratan hal baya kasancewa sai nakira kul koyaushe hali na kira ne amma yana iya zuwa a matsayin ma'arifa wanda ake mashi ta'wili a mai da shi ainihin wato ya zama a a na kira din kamar idan ka ce zaidun zaidun rakibu ahsanu minhu almashi aga arrakibu walmashi duka hal ne amma ana musu ta'wili sannan su kuma kufiyuna suka ce ana iya samun hal ya zama ma'arifa amma bisa wasu sharɗa da suka gindaya wanda suke sanannu a gunsu wa sahibuha ma'arifatun ghaliban shi kuma sahibul hal shine kaman amru kenan a wannan misalin to ko da yakan kasance ma'arifa ne wa yudu taqdimul hal ala amiliha fi nahwi rakiban jaa amru za a iya gabatar da wato alhal ɗin a kan al'amil a kan wanda ya aikata aikin kama a ce rakiban kaga takadim ne kenan rakiban ja'a amru rakiban ja'a amru an yi takadim kenan maimakon amrun maimakon ja'a amrun rakiban to sai kuma ya sake cewa at-tamyiz at-tamyiz babu at-tamyiz at-tamyiz shi ma kamar da muka ambata dan uwa ne ga alhal ta fuskar bayani akan wato halin yanayin fi'ili ko yanayin suna shi yana zuwa ne a tamiz don yi bayani akan wani suna da ya gabace shi yadda za a mayyaze shi ta yadda inda ba a kawo tamyizin ba to wannan sunan zai zama ma'ana abin da yake bayarwa za ta iya zama gurguwa ko wadda za a gaza fahimta kaman idan ka ce ra'aitu kamar da ya ce ra'aitu ahada ashara ahada ashara kaga suna ne to ahada ashara mene sai ce kaukaban zai zama ada ashara rajulan ada ashara jundiyan ada ashara shaitanan ada ashara shurtiyan zai iya zama amma da yace ada ashara kaukaban to wannan kaukaban sunan shi at-tamyiz a yace tansubun naki tunsabun tansubun nakiratu tunsabun nakiratu ala at-tamyiz bi mithli qawlik ana yiwa nakira nasba a bisa matsayinta na tamyizi kamar idan ka ce ahada ashara dirhaman ahada ashara dirhaman domin dirham din nan yanzu tamyizi ne shi ya mayyaza mai ake nufi da shi ya tantance mai ake nufi da ahada ashara haka in kace mu makukani daqiqan makuk awni kamar da za a ce misali tiya biyu ko bokiti biyu ko makamantansu wasu suka ce makuk asali sa'i ne da rabi sa'i ɗaya da rabi suke cewa makuk saka kace makuka ne sa'i biyu ko kuma sa'i uku kenan ko to na mene sai ce daqiqan na gari wa ratalun ratalun zahaban pan nauyin pound shine ratal nauyin shi na mene zahaban na zinariya wa akrim bihi aban akrim bihi aban a a aban shine tamiz din wa diqtu bihi zar'an wa diktu bihi zar'an tana kara abin basan ko a rage wuta can Allah musta'an to sai yake cewa kamar da muka ambata alhal da at-tamyiz suna da alaka da juna amma akwai abubuwan da suka bambanta su da gaskiya abin da suka bambanta su shine shi alhal yana gabatuwa akan wato na kira kamar idan ka ce fiha ƙa'iman rajulun fiha ƙa'iman rajulun kaga ƙa'iman shine alhal rajulun da zama na kira an gabatar da shi akai duk da yake asali ta zama halin ya zama wato ma'arifan sannan shi alhal ya keɓanci watan afwan al-tamiz shi ya keɓanta da na kira shi alhal kullum ma'arifa ce take zuwa tare da shi amma ana iya samu a wani waje kamar yadda muka misalta da wancan fiha qa'iman rajulun to amma shi abin nan at-tamyiz kullun yana zama tare da nakira ne kamar da kaji misali zahaban aban dirhaman daqiqan kaga duk waɗannan nakirori ne kamar da Allah yake cewa misali fiha yufraqu kullu amrin hakim sai ce amran min indina wannan amran din tamyizi ne amran min indina haka kaman arba'ata ayyamun arba'ata ayyamin sawa'an lisa'il sawa'an na kiran sannan a shi abin nan alhal yana zuwa yana zuwa tare da na kira ne ko a inda ya zama abin da ya gabace shubu jumla ne kamar da muka ji wancan fiha shubu jumla ne jaruwa majrur ko nafiyu ya gabace shi kamar da Allah yake cewa misali wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum kitabun anan to ya zo ne a matsayin wato jumla da aka daura ta fi mawdi'i hal kitabun ma'lum jumla ce da aka daura ta fi mawdi'i hal saboda ya zama na kira sakamakon nafi da ya gabace shi to wannan sa daga cikin abubuwan da ka iya bambance su cewa shi alhal da'iman ya'ti nakiratan at-tamyiz shi kuma ya'ti li bayani ma'rifatin sannan kuma ana iya gabatar da hal ala sahibihi idan ya zama an fahimce shi idan aka kawo shi ma'arifa za a yi mai ta'awili zuwa abinda za a zai zama nakira kaman zaida nirrakibu zaidu nirrakibu ahsana minhu almashi kamar da muka cewa wannan za a yi mishi ta'awili a canza shi to waɗannan a dukkaninsu kamar da muka ambata suna daga cikin fadalat a gun malaman nahawu aka ce fadalat ana nufin abubuwa wanda suke ƙari akan asalin jumla kaga ai ita jumla tana cika idan aka samu fi'ili da fa'ili ko mubtada da khabari wato abin da ake cewa al-musnad wal musnadu ilayhi wanda aka danganta ma hukunci da kuma abin da aka danganta hukuncin a shi hukuncin da abu da wanda aka danganta hukuncin zuwa gare shi al-musnadu wal musnadu ilayhi al-musnad shine hukunci abin da za a ce wani yayi ko ya aikata ko makamantansu wal musnadu ilayhi shine wanda aka danganta hukunci idan ka ce al-bustanu jamilun misali al-bustan shine musnadun ilayhi jamil shine almusnad ay alhukm alladhi usnida ila jamila ila ila albustan idan aka samu almusnadu walmusnadu ilayhi jumla ta cika amma jumlan takan buƙaci ƙarin tawdihi ta hanyar alfadlat daga cikin su akwai alhal akwai at-tamyiz akwai al-istisna da makamanta abubuwan da zai zo ya ambata a nan gaba insha Allah wai me yasa take wannan ƙara ne mara to ya kai ba caji tun da ba kashe bane ina jibrin da yake dan ci mishi dinga kashewa ha yanzu haka za ta yi tana ƙaran za ta ci gaba da yi wanne za kashe to kashe wannan falfayan tun da ba ba dole bane ita kashe wannan ita to a za mu tsallaka abin nan al'adab za mu tashi na jin tarjama ta biyu ko ta wasu daga cikin mashahir ash-shu'ara al-jahiliyyin na biyu shine annabiga az-zubiyani annabiga az-zubiyani wannan mawaki da ake cewa annabiga az-zubiyani suka ce huwa abu umama ziyad ibn muawiya ibn dabab sunan shi abu muawiya ziyad ibn muawiya abu umama afwan abu umama ziyad ibn muawiya ibn dabab haka ake karanta shi bi fatih dad dabab al-ghatfani min ahli al-hijaz yana daga cikin mutanen ƙasar hijaz kamar yanzu ka ce ƙasar makka kenan Uh, garinsu ko kuma yankinsu shi ne yanzu yankin da ake ce ma jidda wa mina shu'ara il-mukthirin yana daga cikin mawaƙa wanda suke da waƙa da yawa wa kana sharifan fa ghadda minhu shi'r ya kasance mutum ne madaukaki ne daraja waƙa da ya sanya kanshi a ciki sai ta rage masa kima wannan magana ibnu qutayba uh, addinawari shi ya faɗe ta a cikin abin nan dinsa abin nan wato zabaqatu shu'ara zabaqatu shu'ara na ashiru shu'ara afwan ashiru shu'ara na ibnu kutaybata ad-dinawri shi ya faɗi cewa wato waka ta rage masa daraja amma malamai na tarihi da nuqad sun ja in ja akan wannan magana cewa wannan magana akwai tanaqudi a cikin ta tanaqudi ta fuskoki guda biyu fuska ta farko abinda muka sani a tarihance cewa waka wani abu ne mai daraja a gun larabawa wanda yake waka abin darajtawa ne abu na biyu kuma abin da aka sani a tarihance ila yau cewa babu wani dalili akan cewa annabiga ya kasance wulakantaccen mutum a cikin al'ummarsa ya daga cikin ashraf hasali ma ya sha shiga tsakani wajen sulhu alƙali ne na waƙa a suko sannan kuma so da dama ya shiga gaba wajen neman ma al'ummarsa sulhu ko ahuwa a gun sarki Nu'man ibn Munzir ibn Ma'is sama saka wannan baya nufin cewa wulakantacce ne shi a ciki wasu malamai kuma sai goyi bayan maganar da yayi sai suka mai da martani da cewa ai dama ai ba abin da ake yin fike kenan tabbas waka tana saman ma maras daraja ne waka take samun mai daraja amma mai daraja wanda dama yana da ita kafin waka to bai buƙatar waka sannan ya daraja ko mun gane yanzu misali dan sarki bai buƙatar ya waka sannan ya zama celebrity mahaddacin alkur'ani bai bukatar ya waka sannan ya samu daraja ya riga ya samu daraja mara daraja wanda bai kai kowa ba alluka ibn luka shine wanda yin yayi waka sai ya mutunta ka dauki kuma duk wani mawaki da ka sani ka gani za ga cewa da can abun banza ne shi wannan waka ce ta samu shi daraja to amma wanda ya riga ya samu wata daraja wadda ta wannanci waka to duk sanda ya ce bari ya shiga harkar waka za a ga cewa ya mai da kanshi baya ko ba haka bane da za a sami yin wani mahaddaci alkurani alarama kawai a gaya kuma waka za a yi ta Allah wadare da ci bayan da ya samu haka da za a ce wani dan babban gida ko wani babban mutum ko wani masani kawai a gaya kuma irin wani yan ashirin lidin ko ya fara irin waƙe-waƙen nan da ake yanzu na harkokin entertainment ai duk mutane za su ga cewa ci baya ne gare shi to irin wannan abin ne ya faru da nabiga daman can yana da wata daraja a cikin al'ummarsa sai kama waka sai wasu mutane cikin al'umma suka ga bai kyauta ba da ya irin wannan aikin wa kana ita kasaba bi sha'ir sannan kuma ya kasance yana neman kuɗi da waka ya dauki waka matsayin sana'a wanda a jahiliya wannan ma yana daga cikin aibobi a ce mawaki abinci yake nema da waƙarsa fattasala bin nu'man ibn mundir sai ya ainihin wato koma wurin sarki an-nu'man ibn al-mundir wanda ya rusu a shekara ta 607 malikul hira sarkin ƙasar hira wa bi umara isha min al-ghasasina sannan ya sake gamuwa kuma da sarakunan shamawa cikin ghasasina wa yu'addu nabiga min shu'ara'i tabaqati al-ula fil jahiliya so waɗannan mutanen guda biyu suna daga cikin uwayen gidan shi akwai nu'man ibn al-mundhir ibn ma'is sama sarki ne dan sarki jikan sarakuna akwai sarakuna da ake ce musu almanazira sarakunan manazira wanda wannan ya ɗaya daga cikin mashahuran sarakuna a cikinsu shi annoman ibn mundir yana da ƙisoshi da yawa mashahurai game da tarihinsa a jahiliya da irin ta'annatin da yake shi annoman kamar da malaman tarihi suke ba da labari al-mas'udi da al-baghdadi a cikin khazanatul adab karatul adabul kubra da makamantansu duk sun kawo labarin yana da wasu ranaku guda biyu sanan da ake cewa yawmul bu'us da kuma yawmul farah yana da wasu abokai guda biyu da yake ji da su wanda suka je suka sha giya suka yi tatil tare da shi da su da yawan nan tatil din kawai cikin mayen giya sai ba da umarni ya ce a kama su da ransu a sa kowa a cikin akwati na gawa a rufe a buga kusoshi a sa su a ramuka a yi musu jana'iza da ransu to kuma sarki ne wanda yake babban sarki da ba a wasa da umarninsa haka aka kama wannan abokan nashi aka aka garkame su a cikin rani bai watsake daga giyan nan ba sai bayan kamar sati guda so dama a jahiliya ba sa bari su watsake da wuri za su yi ta topping da ya watsake ya ci giya ina wane da wane suke aka ce ai ga abin da kai musu aka tafi da shi aka nuna mai kabarbaran shine hankalin shi ya tashi ya shiga damuwa sai sa aka yi wasu rumfuna guda biyu a wajen aka yi musu wato kaman temple kenan kaman hubbari to sai ya ce to zai dinga zai dinga shayar da jinin mazaje waɗannan kabarbaran a matsayin kafara ga wannan laifin da yayi saboda ya zaɓo wasu ranaku guda biyu a cikin shekara duk rana idan ya fito sunanta yawmul ba'us duk mutumin da ya fara masa magana a ranar zai kashe shi in ya kashe shi kuma za a tare jininsa a je a watsa akan wannan uriyan haka suke ce ma abin to ya ta kashe mutane da haka da gaske da ya kashe ko tana mu ambaci wani mawaƙi Ubaid ibn al-Abras ɗaya daga cikin ashabul mu'allaqat wanda mawaƙi ne mashahuri yazo gunshi bisa tsautsayi yazo gunshi a wannan ranar yace me yasa ka zo yau yace mutuwa ta ce ta kira ni yace to ku dole sai na kashe ka kuma ya kashe shi da akwai kisa ce doguwa kanmu kanmu dajiya da yawa to in kuma ka zo gunshi a yawmun ni'ma to ranar kuma zai zai maka kyaututtuka na gani da faɗi sai sa a kama wata dabba a madadinka an ce dabbar kamar mujiya wata dabba ce da ake fada ita ake zubar da jininta a sanya a wajen ta ni dattijo tsoho da ya taɓa masa kirki shi Oman ya taɓa tafiya farauta tare da jama'a sai ya bi sawun wani dabbar farauta har ya ɓata ya ɓatan kai sai wani dattijo ya tsince shi bai san ko shi waye ba ya kai shi gidansa a cikin riga ya yanka masa akuya ya tatsan masa nono ya dafa mishi abinci ya mai kyakkyawan diyafa da gari ya waye ya nuna mishi hanya inda zai koma hira sai ya ce mishi to ya kai dattijo ka zo fadar sarki nu'man ka nemi ladan aikinka ni din nan ni ne nu'man ibn al-mundir to wannan dattijon shi ma sai tsautsayi ya sa ya zo a irin wannan rana ya ce me ya kawo ka tsoho a irin wannan mummunan rana jayi ban san ka zabo suna da ku na kashe mutane kace to kuma labudda annaka mayyitun ba makawa sai na kashe ka amma zan maka alfamar da ban taɓa ma kowa ba zan baka duka alherin da ya kamata ka koma ka kai wa iyalanka sai ka dawo a kashe ka wai ya bashi window ne ya gudu yace amma kuma zaka zaka bar garanto zaka zaba a cikin mutanen nan wa zai maka garanto wanda in baka dawo ba shi za a kashe sai shi da kai sarkin sai ayyana wani wanda yake ganin dama ya kosa ya kashe mutumin yace ga granto dinka niyyar shi kawai rana idan bai dawo ya kashe shi aka lissafa shekara daya cewa zai dawo bayan shekara daya ya tafi tsoho ya tafi ranan da shekara ta cika asuba na yi noma ne sa aka fita da wannan mutumi aka je za a kashe shi sai a waziran shi suka ce to ai bai kamata ka kashe shi ba sai rana ta faɗi shine cewa ranar ta wuce wancan mutumin bai dawo ba can rara ta yi zawali kawai sai gashi ya iso ya ce kai kowane irin sakare ne bayan ka tsira daga mutuwa mai dawo da kai ya ce abin da ya dawo da shi shine cika alkawari ya ce ya ce ma'adaka ba da ma na jauta bi nafsika min al-maut ya ce alwafa ya ce alwafa man allamaka hadha alwafa waye sanar sheka wannan irin cika alkawarin sai ya ce dini mutumin ya riga ya shiga addinin Kirista lokacin akwai sauran addinin Kirista na kwarai sanadiyan da Numan ya shiga Kirista kenan ya daina wannan zalunci haka zaka da zama daular Kiristoci daga baya kafin musulunci to haka wato Numan ya zama yana zaune tare da waɗannan sarakuna afwan abin nan mai sunan shi Annabiga ya zauna a gun wannan sarki to daga baya aka shiga tsakaninsu har ya gudu to amma ya dawo yana yana yana bashi hakuri zamu zo mu ji daga waƙasa yana itizari a gurin sarakunan gasasina lokacin da aka kama aka kama abin nan za a kashe shi wancan Ubayd ibn al-Abras yayi waƙoƙi da yawa yayi maganganun hikimomi sana a cikin tafai daga cikin fadin shi wa khayyarani dhul bu'si wa khayyarani dhul bu'si fi yawmi bu'sihi farkon kasida kenan wa khayyarani dhul bu'si fi yawm bu'sihi khisalan ara fi kulli hal mauta menene mauta na manta kashi haka wa khayyarani dhul bu'si fi yawm bu'sihi khisalan ara fi kulli hal mauta qad barik yawa qad barik ya bani zabi mabambanta wanda a cikin dukkanin zaben ina ganin mutuwa ga tanan tana walkiya doguwar kasida ce yi kafa a kashe shi to ɗayan sarkin kuma wanda wato abin nan shi annabiga ya zauna da su shine sarakunan gassasina al-gassasina asalin yankin da suka zauna shine ƙasar sham a yanzu a lokacin su sarakuna ne waɗanda suke masu goyon bayan daular bizanta ta kiristoci ta kafirai tana ba su ƙarfi suna mutanen su mulkin mallaka da ƙarƙashin jagorancin waɗancan turawa a aljabiya inda umar ya je din nan inda umar ya yada zango lokacin da je falastinu shine asalin fadarsu har yanzu akwai ragowar asar na fadojinsu a wajen akwai aljabla ibn al-harith shine sarkin su mafi shahara aljabla ibn harith shine sarkin su mafi shahara nabiga ya koma wurinsu ya zauna a gurinsu amma sai bai samu irin darajar da ya samu a gurin Nu'man ibn al-Mundir ba domin tare da Nu'man suke cin abinci kuma a kwanan zinariya ma yake cin abinci saboda ka sai dinga alhamin yana so ya koma Hira daga baya har ya yayi wannan wakar ta atani a baitul la'ab to abin da ya hada su rigima da wato An-Nu'man ibn al-Mundir an kawo kisoshi da yawa akan abin da ya ja ya gudu dan ka a kashe shi daga cikin mafiya shaharar kisa shine akwai hasada ta shiga tsakanin sa da mawaki mai suna al-munajjal al-yashkuri munajjal al-yashkuri shi ma mawaki ne a bilatul malik a annuman ibn al-mundir amma yana yana hasada ga mukamin da nabiga ya samu fiye da nashi to wata rana akwai wata mata da ake cewa shi nu'man yana matukar ji da ita a cikin matansa sai ta fito za ta wuce sai annasif annasif shine kamar a ce gele ko wani abu da mata suke dan yafawa a kansu haka sai sai nasif ɗinta ya fadi a gaban mutane sai ta duka za ta dauka sai nu'man ibn al-mundir yace ma yace ma shi nabiga ina so ka waƙe mini wannan abin da ya faru shine wata sharar waƙar shi ta saqatan nasifu walam turid isqatahu fatanawalat wa maltaqatna bil yadi waka ce da ya irtidalinta a wajen sakatan nasifu kama a ce gelanta ya faɗi walam turid isqatahu ba da ganganta yadda shi ba fatanawalatu sai ta miƙa hannu dan ta ɗauke shi wa maltaqatna bil yadi bata bari ta hada ido da sauran mutane ba bil yadi akwai tanazu'i a wurin bil yadi din tanawalatu bil yadi ko maltaqatna bil yadi mai ta kare ta ɗauko shi da hannu ko ta kare fuskarta da hannu akwai tanazuyi a wajen to da ya waƙa doguwa a cikin yana cewa bi mukaddabin rahadin ka anna bunanaha anamun ya kadu min al-latafati yuqadi yace hannunta ya sha wani irin lalle wanda yake bi mukaddabin hannu wanda aka lallanta shi ka anna bananahu kai ka ce kamar ‘yan yatsin, wato yatsinta wasu sirare ne masu laushi, ya ce anamun, kamar wata ciyawa ce, anamun suna wata ciyawa ce mai laushi, ya ce wanda ya kadu minan tsafati ya ƙaudi, wanda saboda laushin shi kamar shi kaɗai da an taɓa sai ya tsinki. Laushin hannunta da an taɓa kamar zai tsinke, kamar ka taɓa ɗanyen ciyawa mai laushi. Ya dinga siffanta ta nazarat ilaika bi hajatin fi ainiha ko nazarat ilayka bi hajatin lam taqdiha tana kallon ka zaka ga a cikin idanta akwai wata bukata wadda bata cimmawa ba nazarar saqimi nazarar saqimi ila wujuhil uwadi irin yanda mara lafiya yake kallon fuskokin masu gaishe shi kaje ga mara lafiya yana cikin damuwa ya kalle Allah sarki kaga wannan sai ka ji kai mara lafiya ka ce oh wannan sun ji dadi lafiyar su lau likita bai kwantar da su ba ba sa jiran tiyata kaga suna ta harkar su in baka lafiya ba ka kan jira wannan ba nazarar saqimi ya wujuhil uwadi to da ya gama yin wakar sai kai wancan munafiki sai ya ce hadha shi'run la yaquluhu illa man jarraba sai yana rantse da Allah wannan waka ba wanda zai yi ta gamace sai mutumin da ya taba kebancewa da ita ajiya mai kazabi kawai yana faɗa wannan magana sai sarkin ya ga eh haka ne ashe ni wawa ne na yadda ana taɓa mata ta waka haka to shine fa sai ƴan fada suka ce wa nabiga wallahi ka gudu ka gudu kawai to shine zakara ya bashi sa'a washe gari ya gudu ya koma gun al-gassasina da dai can kuma bai samu irin matsayin da yake fata ya samu ba shine ya dinga waɗannan waƙe-waƙe yana neman ahuwa a gun annu'man ibn al-mundir to amma kuma nu'man din duk da ya mushi ahuwa amma dai ba su sake koma irin wannan daɗin abin nan ɗin ba saboda ba da jimawa ba sai shi nabiga ya rasu bayan rasuwarsa shi ma na'uman shekarar biyu ne tsakanin rasuwarsu wannan ɗari shida da hudu wannan ɗari shida da bakwai ko da takwas duk wannan ya faru kaga yan shi annabi sallallahu alaihi yana raye a duniya duk wannan abin ya faru miladiya yi manzo sallallahu alaihi yana raye a duniya amma ba a fara masa wahayi ba domin an fara masa wahayi shi kuma shekara ta 622 ko da uku kaga yana yana matashi saurayi a garin Makka su kuma suna nasu yankin makwabta ne su wallahu alam wannan dai labarai ne ba a magana isnadi dan ba ba ba ba fiqhu bane ba hadisi bane amma dai haka suke mashahurai a cikin littafan adabi walau kiba bin nabiga li anna ba'da ba'da julasa'in nu'man ibn mundir tadhakaru indahu ash-shi'ra wa shu'ara yawman ana ce mishi annabiga nabiga shine mutumin da ya fice lokaci guda ya daran masa'a yazo ba a san san da ya tara kwanduwar shi a abin nan ba sai dai ko a ji shi da capacity shi shi ake ce ma annabiga kama kaman kaman kaman yadda suke cewa alma'un nabig ruwa kawai ya dinga bubbuga a wurin da ba a san akwai idan ruwa ba to wata rana ana zaune a fadan nabiga sai ana tattaunawa akan waka da mawaka fa qala rajulun minhum sai wani cikin su yake cewa laqad balaga fi bani zaiban sha'irun qallama sami'tu ka sha'ir kashiri akwai wani mawaki a cikin kabilar Banu Zaiban ya kai matuƙa wajen iya waka kuma ni na dade ban ji waka irin tashi tashbihan bil ma'in nabig wa kana nabiga sha'iran lin nu'man ibn al mundhir wa nadima ya kasance mawakin sa ne kuma abokin firarsa shine nadim abokin zaman fira walakin al husada dasu bainahuma dasisatan sai dai kuma wato al husad makiya sun yi musu sun shiga tsakaninsu kamar da muka ji a wancan kisa hatta hamman nu'manu bi qatlihi har nu'manu yayin nufin kawai zai kashe shi fa faran nabigatu ila sham wa akramahu al-ghassasina sai nabiga ya gudu zuwa kasar sham zuwa wurin su jabala ibn al-harith kuma suka girmama shi ghassasina kamar da muka ambata su larabawa ne amma wanda suka wayi gari suka zama yaran daula ta abin nan ta bizantai saboda duk sanda aka zo yaƙi tsakanin musulmi da daular bizanta kaman wato abin nan fatu yarmouk to da su a ciki an kakkashe su a wannan fatu yarmouk da khalid bin ya ci nasara ɗaya daga cikin alma'arikil farida wanda ya ci nasara akan bizanta su ne zaka ji an ambata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afwan da da umar yake cewa aja al-ghasasina wa qad kunna ma'ashara sahabati nadhkuru anna ghassana tun'ilu al-khayla li ghazwina mun kasance Musa bai muna labarin cewa ghassan suna nan suna hora da wakai za su kawo mana farmaki su ne aka zo yin yakin tabuka da su ba su da iyayen gidansu amma ba a yakin ba amma bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi yaƙe yaƙe da su an ci nasara akan su wasu kuma daga baya sun musulunta waɗannan kenan a takeice to ya kasance suna zaune da su fama dahahum yaje dosa musu waka walakin haninan nabigati ila alhirati dafa'ahu ila iltimasi tariqatin lil afwi sai da yadda ya kwadaitu zuwa ga yana so ya koma ƙasar hira wannan ya ja shi zuwa ga neman yadda zai yi ya samu makanshi hanyar ahuwa biftitahi babin li ghardin jadidin fi shiril jahil sakamakon haka ya bude wani sabon babi a waka a zamanin jahiliya shine babin al-ikizar ba da hanzari neman afuwa kafin shi ba a san wani balarabe da yi waka don neman afuwa akan wani laifi da yi ba daga nan kuma sai kowa ya koya daga gare shi har wannan ya zama ɗaya daga cikin maqasid ko ɗaya daga cikin agrad na ashiru al-arabi shine al-iktizar fa atarra an dhanbihi bi qasa'ida ra'i'a ya dinsa yin waƙoƙi kala daban-daban yana neman ahuwa a kan laifuffukan da ya yi wa min bainiha annasu tali daga cikin ire-iren waƙoƙin da ya yi akwai wannan waƙar ta atani a baitan la'ana annaka lumtani wa tilka allati ahtammu minha wa ansabu fabittu ka anna al'aidati furishnali hirasan bihi ya'la firashi wa yakshubu halaftu falam atruk li nafsika raibatan wa laysa wara Allah lil mar'i mazhabu wa in kuntu qad bulligtu anni jinayatan lamubliguka alwashi aghashu wa akdhabu walakinni kuntum ra'an li janibun min al-ard minhu mustaraddun mustaraddun wa mahrab mulukun wa ikhwanun idha ma ataituhum uhakkamu fi amwalihim wa uqarrabu alam tara anna allaha ataka suratan tara kullu malikin dunaha yatadhabdhabu wa annaka shamsun wal muluku kawakibu idza tala'at lam yubdi minhunna kawkabu abin nan Nu'man ya ji dadin wannan waka sosai kuma ya mushi ahuwa yana cewa atani annaka lumtani labari ya iske ni cewa ka tuhumce ni a baitan la'ana wato kirari ne da yake yi ma sarki kama a ce a ce a ce a ce abin nan a ce kura kin fi karfin yaro ko ko a ce damusa ki sabo ko ranka ya dade misali shine a baitan la'ana ka fi karfin zagi in za a fasara literally ka fi karfin zagi wa tilkal lati ahtammu minha wa ansabu ai tilkan lauma wannan zargin da kamuni a tanmu minha na damu sosai da ita wa ansabu kuma na sha wahala laqad laqina min safarina hadha nasaba na sha wahala na shiga damuwa fabittu suraka na kwana ka annal aidati furushnali kamar al'aidat sune wato dangi ko ƴan uwa masu taruwa a gaban mara lafiya galibin su mata shi zai ta'abiri da aida za ga mata sun fi iya jinya za su iya mai da asibiti ma ya zama kamar gidan biki idan akwai wani nasu a wajen har su dinga karba karba wannan ta zaifin da zai su ne al'aidat fa bitu ka annal al'aidat tifrishnali hirasan bihi ya ala firashi wa yakshi kamar na kwana da ta kamar wanda ya kwana da numfashin shi yana sama sama wanda a bisa ɗabi'a mata danginsa za su kewaye shi ya ala firashi wa yakshibu makwancina yana sama yana ƙasa kamar mutumin da yake fama da masassara ko zazzabi mai zafi yana yana kyarma ai kaga a bisa al'ada wannan zai zama wato ana kewaye da shi ana fata ko ya tsira ko kuma a samu da ya cika lafiya yace halaftu na rantse maka ranka ya dade falam atruk li nafsi karaibatan rantsuwa wadda ban bar wani abun kokonto a cikin ranka ba walaysa wara Allahi lil mar'i madhhab kasan dai kuma bayan Allah babu wani abu da mutum zai nema wanda yake bukata a wajensa da haka na rantse maka da Allah wanda shine abin rantsuwata wannan ya tabbatar da tun a lokacin sun san da Allah kuma har sun san darajarsa bauta mishi ne kawai ba sai yace da in kunti la in kuntu qad bulligtu anni qad bulligta anni jinayatan a wata nuska kuma ko wata riwaya wishayatan in ya zama da gaske an riga an kai maka labarin jinaya laifin da na yi ko wushaya gulmar da aka kai a madadina lamubligukal washi ya ce na rantse maka wannan mai kai maka labarin alwashi wanda yake magulmaci a gashu wa akabab ya fi kowa ha'inci kuma ya fi kowa ƙarya kuma ya tabbata daga baya cewa shi wancan almunajjal al-yashkuri da gaske ne kuma an kama shi da ha'inci mai yawa a cikin a cikin abin gadin wanda ƙarshe yanka shi aka yi da daman noman yana da wata hanya da yake kashe mutane kamar yadda ya ma wancan mawaƙin ubaidu bin abaras domin ubaidu da aka ce ya zaɓi kisan da za a yi mai yace to abin da yake so a ba shi giya sai ya sha ya yi tatil bai san inda ran shi yake ba to duk kisan da suka gara masu mishi haka aka ba shi giya ya sha ya yi tatil yana ta waƙa yana cewa sahaibu rihin lam tuwakkal bi najmatin ko bi baldatin yace fatatrukuha illa kama lailatul talqi to sai aka sa sai aka mishi fasad al fasad ban san me da Hausa ake za a faɗa ba yadda suke kawai sai a samu jijiya wanda aka san ta jini ce vein ce kawai sai a tsinka ta kamar agara ko jijiyar hannu wanda mutum zai bleeding to death abinda aka mai kenan suka suka tsinka mai wata jijiya mai zubar da jini suka bar shi su agun suna ganin kamar haka hanya ce mai sauki ta mutuwar shi a irin technologyin su ko kuma irin al'adun su wallahu alam to haka shi ma aka yi ma munajjal al-yashkuri shi ma aka aka mashi wannan kisa na na na ainihin wato digar da jinin sa bayan an kama shi da ha'inci walakinni kuntum ra'an liya janibun min al-ardi ce to amma ni abin da yasa na gudu saboda ni mutum ne waɗanda wanda ina da wasu mutane a wani gefe na ƙasa ina da wasu waɗanda za su tarbe ni a inda ba nan ba ina da ma'awa bayan naka shine na gudu min al-ardi fihi mustaradun ana kuma kanta da mustaraddun wato ina da mafaka wa maharabu da matsera ina da inda zan je a bani buya ina da inda zan je a kula da ni shine na gudu na tafi wajen su mulukun sarakuna ne wa ikhwanun kuma ƴan uwana ne idza ma ataituhum ma anan za'ida ce idza ma ataituhum uhakkamu fi amwalihim za su daura ni ma zama ni nake idarar dukiyoyin su idan naje ni za a ba dama na dinga kashe dukiyar wa uqarrabu kuma a jawo ni jiki amma da haka sai na ci gaba da damuwa alam tara anna allah ataka suratan yace ranka ne kai baga allah ya baka sura anan bi ma'ala allah ya baka wata martaba shine sura tara kullu malikin duna hayata zabzab duk wani sarki zaka ga a ƙasa da wannan matsayin da allah ya baka yake faɗi tashin sa ba wani sarki a ƙasar larabawa a sama da kai wa annaka shamsun ay wa annaka kashamsi kai kamar rana ne wal muluku kal kawakibi kenan su kuma sauran sarakuna kamar taurari ne idza qala'at idan rana ta fito lam yabdi minhunna lam yabdi minhunna kawkab babu tauraron da ke saura yana wani takama rana ta fito duk takama tauraro da daddare yake to sarakuna duka kanana ne su kamar taurari da suke fitowa da daddare suna shawagin su suna dan hasko dan karamin hasken su amma rana na tunkarowa da za su baje a neme su a rasa kowa ya koma mafaka to haka duk sauran sarakunan larabawa suke an kwatanta da kai to wannan baitin nu'man ibn mundir yana son shi sosai yana yawan maimaita shi ko ya ce a maimaita mai yaji so yana ƙara mai gadarasa cewa da gaske shi wato za'imi ne a tsakankanin sarakunan larabawa saboda sai ya yafe ma annabi ga irin cewa ai dama ba komai bane haɗi ne na makiya nima da baka nan nayi ta misin ɗinka kanka damu kawai ka dawo dama kai ne baka tsaya kayi bayani da ka zai da abuwa suke irin wannan aka dai sulhunta ya dawo suka ci gaba da da sabgus wallahu almusta'an ina ganin wannan ma ya isa ko har mun taba balaga din nan um sai mu tsallaka zuwa muhadarat fil balaga al muhadara rabi'a ita ce at-tashbihu wa arkanuhu wa aqsamu at-tashbih kwatanci ƙulla kamantakekeniya tsakanin abubuwa guda biyu a tashbihu ilhaƙu amrin bi amrin fi wasfin bi adatin tashbihi shine a riskar da wani abu zuwa ga wani ta hanyar wata siffa da suka yi kama da juna bi adatin ta hanyar wani kayan haɗi wani rabit da zai haɗa abin haɗa kwatancin ligardin ana yin haka ne don wata manufa wannan manufa tana iya zama manufar bayani manufar girmamawa manufar abin nan wani abu makamancin haka zai zo mana ƙarin bayani akai wal amru al awwal yusamma al mushabba da yace ilhaqu amrin bi amrin na farkon nan lafazin amr na farko shine mushabba ismul maf'ul na shabbaha yushabbihu fahuwa mushabbahun abinda aka yi kwatance ɗin a kansa wal amru thani lafazin amru na biyu shine mushabbahun bihi da me aka kwatanta shi haka ce wani kamar wani to wanan farkon nan shine mushabba wani na biyu shine mushabbahun bihi ko mun gane wal wasfu wajhu shaba lafazin al wasf shine wajhu shabahi kama a ce Muhammad ya yi kama da amru a wajen kyauta to wajen kyauta da aka faɗa shi ne wajihu shabai tana suke kama da juna wa al'adat alkafu auna hauha shi kuma da ya ce bi adatin shi ne adatu tashbe wanda take zama umul babi ita ce alkaf inna masala isa ka masala adam to wannan kafin ɗin ka allam tagna bil ams ka an to tana daga cikin adad din kaga akwai kaf ita ce umul bab akwai ka anna tana cikin su akwai mithlu tana cikin su akwai shubuhu da ana amfani da su a shine auna hawiha ko ire-iren su wanda za su nuna kulla kwatanci din to wadannan abubuwan guda hudu zake ce ma arkanu tashbih mushabbahun mushabbahun bihi wajhu shabahi adatu shabahi su ake ce ma arkanu at-tashbih yace nahawu kamar idan kace al-ilmu kan nuri fil hidaya al-ilmu yace huwa mushabba al-kaf adatu tashbih an-nur shine mushabbahun bihi al-hidaya shine wajhu shaba shi kuma al-kaf shine adatu tashbih qawluhu da yace ilhaqu amrin bi amrin fihi mulhaqun wa mulhaqun bihi akwai wanda aka riskar akwai wanda aka riskar zuwa gare shi wa qawluhu fi wasfin fala budda an yakuna hunaka wasfun jami' wajibi ne zama akwai ta siffa da suka yi tarayya a ciki wadda a bisa asasin ta ne za a kulla kwatancin wa qawluhu bi adatin hiya adatu shabahi kal kafi wa ka'anna wa ma ashbaha zalika wannan suna daga cikin adatu shabahi kafun da ka'anna da mislu da shibuhu da nahawu da makamantansu haka wani baitin da makaranta ka'annaka wa annaka shamsun wal muluku kawakib ai kun ga da makaru fasara mun kaddara ai ka'annaka shamsun wa ka'annal muluka kawakib saboda shi adatu shabahi ana iya share sa ba a ambace shi ba wa qawluhu li ghardin ai li ghardin min agrad tashbih akwai manufofi da suke sa a yi kwatancan kama in ƙulta kamar da ka ce fulanun kalbahari ai aratta kasaratal karami wa sa'ata kana nufin aka ce wani kamar kogi ne ana nufin wajen yawan kyauta da faɗinsa falabudda min gardin wa sayati insha Allahu aghradu tashbihi dole sai ya zama akwai wata manufa ta sa akai haka kuma za a zo a faɗi manufofin a gaba kaɗan insha Allah lamba ta biyu yake cewa idan kenan litashbihu arba'atu arkan tashbihi yana da rukunai guda hudu mushabbahun wa mushabbahun bih wa adatu tashbihin wa wajhu shabah akwai mushabbah akwai mushabbah bih akwai adatu tashbihi akwai wajhu shabah wa hadha in dhukirat al-arkan al-arba'a yace idan aka ambaci dukkanin su gaba ɗaya guda hudun shine za a samu waɗannan wa huwa adafu anwa'i tashbih amma in an ambata ɗin duka an ambace su to a gun larabawa wannan shine mafi rauni a cikin nau'o'in tashbih wai ta'allaqu bit tashbih thalathu mabahis a cikin bayani akan tashbih akwai tattaunawa iri uku al-awwal abu na farko fi arkanihi game da rukunansa wa thani na biyu fi aqsamihi game da rabarabansa wa thalisu na uku fil ghard minhu game da meye manufar tashbih sai ya ce almabasin awwal arkanu tashbih mabasi na farko shine batu akan wato arkanu tashbih yace arkanu tashbih arba'atun almushabbah walmushabbah bihi wa yusammayani tarafai tashbih akwai guda biyu da ake ce musu tarafa at-tashbih wato geffansa guda biyu sune almushabbah walmushabbah bihi wadanda dole sai akwai su wajhu shabahi wal adat sauran kuma sune akwai wajhu shabahi akwai kuma alatu shabahi wajhu shabahi huwa alwasfu alkhas wannan mun koma sama kenan yace wajhu shabahi huwa alwasfu alkhas alladhi qusida qusida ishtiraku tarafayn fihi ko alladhi qasada zai zama alladhi qasada ishtiraka tarafayn fihi shi mai magana kenan alladhi qusida wanda aka nufaci cewa darafin guda biyu almushabbah walmushabbahun bihi suna da tarayya game da shi kalhidayatu fil ilmi wan nuri kamar da shari'a take a cikin haske da kuma ilmi afwan a cikin haske da ilmi sanda aka ce ina yake ma al ilmu kan nuri ko yawa kaga al ilm aka ce yake kama da haske to dukkanin su suna da tarayya wajen shiryawa haske na iya nuna maka inda zaka bi ilmi na iya nuna maka shi ma wa adatu tashbihi هي اللفظ الذي يدل على معنى المشابهة شين اللفظ دكنونا معنى كما كالكافي وكأن وما في معناهما كما الكاف ولتي أم الباب أسكارة التشبيه وكأن ولتكي تنبيه إتا وما في معناهما لدى أبن إبايد معنسه والكاف يليها المشبه به إتا الكاف إن أم أمبتشيتا تواجبين أليك أتدى المشبه به بخلاف كأن فيليها المشبه banda kun banda ka anna ita mushabbahun ne ke biyo ta nawo kamar yadda kace ka anna suraya rahatun tushi tushabbiru duja ka anna taraya rahatun tushbiru duja litandura tsalan lailu am qad ta'arraba yace ka anna suraya surayya kamar tauraron nan na surayya rahatul rahatun tubshiru duja raha wato wata abin nan ce wani wani hutu ne wanda tushbiru duja wanda take zuwa ta na ɗaiɗaye duhun dare kaga raha shine mushabbahun bihi asuraya asuraya shine mushabba kaga kamar yadda yake cewa ka anna tana biyo bayan mene tana biyo bayan mushabba inda kafin ce da sai a ce karahati asuraya asuraya karahati sai a juna ta jikin mushabbahun bihi din yace litanzura talal lailu am qad ta'arraba dan ta zo ta duba ta gani shin daren yayi tsawo ko ko ya samu wani cikas ya samu wani tangarda wa ka'anna tufidu tashbih idza kana khabaruha jamidan ka'anna tana nuna tashbihi ne idan ya zama khabarinta suna ne wanda yake jamidi wa shakku idza kana khabaruha mushtaqqan tana nuna shakka idan khabarinta ya zama cewa suna ne mushtaqi nahu kaman in kace ka'annaka fahim ka'annaka fahim to yanzu wannan kaga ka'annaka fahim suna ne wanda yake mushtaq min fahima yafhamu fa huwa fahim to a irin nan yanzu shakka kake cewa kamar kana cewa ne anya kamar baka gane ba kana shakka ya gane ko baka gane ba ko mun gane to yace abin take nunawa kenan idan ta zo da irin wannan yanayin sai yake cewa a ƙasa ga yanayin da lamba yake cewa idan arkanun tashbe arba'atu al-mushabbab bi musamman tabar tashbe mun karanta wannan ko fa'ida ta biyu mun karanta shi shine a baya din can da yace wa hiya annahu idza kana khabaru ka anna jamidan fa hiya litashbihi taqulu ka annaka asad kaga asad jamidi ne laysa mushtaq wa asadun jamidun wa taqulu ka annaka baharun wa baharun jamidun وتكون كأن في هذين المثالين للتشبيه وإذا كان مشتقا أما إذا مشتقي نشي مشبع دين سواء كان فعلا أو اسم فعل فإنه يكون للظن أنا زواني دم أنزت أنا ملحوظة قال المؤلف الشك والمراد الظن yace bayya bi ma'ana shak shine zato da yake nufi yace wa mithaluhu an taqula ka annaka tafhamu ya'ni adhunnuka fahiman ومثاله أن تقول آه وتقول كأنك قد عملت هذا الشيء آه هذا أيضا للظن كأنك قد عملت شما للظن يتي وقد آه يذكر فعل ينبئ عن التشبيه نحو قوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا كاغا حسبتهم فيلين معنى شي ظننتهم وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا وإذا رأيتهم زننتهم كاللؤلؤ المنثور إذن كغا ين الجنة abin da zaka tsammani kenan Allah ka samu shiga wa qawluhu lu'lu'an mansura bi annahum yushabihuna al-lu'lu'al mansur ma'ana magana kenan sun yi kama da al-lu'lu wanda aka watsar da shi yake kyalli ko ta koina wa qawluhu idza ra'aytahum ad-damir fihum ya'udu alal wildan su yaran da aka ce za a gani aljanna qauli ta'ala wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun sune idza ra'aytahum wa qawluhu wa idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura yani fi katharatihim wa husnihim wa baha'ihim saboda yawan su da kyansu da kwarjinin su suna da yawa kaman an watsar da 'ya'yan zinariya wal muhimmul an annahu إذا اجتمعت أركان التشبيه الأربع المشبه والمشبه به وعلة التشبيه وجه الشبه فالذي عليه المشبه هو فالذي عليه المشبه هو كأن والذي عليه المشبه هو مشبه به هو الكاف yace idan aka tara duka waɗannan arkan tashbih guda biyar to idan aka samu ga mushabba ga mushabbahu bi ga alatu tashbih ga wajhi shaba to idan ka gan shi a haka abin da ke biyo bayan mushabba shine ka anna da haka damar da ganshi liƙe da mushabba da ka'anatu mushabbahun abin da ke biyo bayan mushabba shi mushabbahun bi shi kuma shine alkaf wa ka'anna yata'ayyanu an takuna litashbihi idza kana khabaruha jamidan ka'anna ya zama wajibi ta zama tashbihi idan khabarin ta ya zama jamidi wa takunu lidhanni idza kana khabaruha mushtaqqan amma tana zama da zato idan khabarin ta ya zama an za an zaqo ma'anar shi ne daga wani suna sawun kana ismu fi'lin kana ismu fi'lin aw ismu fi'lin aw fi'lan mudari'an aw fi'lan madiyan sawun ya zama ismu fi'l ne ko ismu maf'ul ko fa'ili mudari'i ko fa'ili ko fi'ili mudari'i ko fi'ili madi almuhimu an yakuna mushtaqan abin da ya nema shine zama mushtaqi wa idha huzifa adatu tashbih wa wajha idan aka share adatu tashbih aka share wajhu tashbih sumai tashbihan balighan sai a ce mai tashbihi wanda yake isasshe nahu waja'alna al-laila libasan ai kal libasi fi sitri mun sanya dare ya zama wato lullubi wato kamar lullubi wajen sitirce al'aura shi ne ake nufi kaga an share adat an share mushabbahun an share wato wajhu shaba to sai mu dakata anan kuke bari mu karasa wannan abin da ya faɗa a ƙasa yace idan at-tashbihu al-baligh huwa alladhi hudifat fihi ala at-tashbih wajhu shaba shine an share adat tashbih an share wajhu shaba shi yake cewa tashbihu al-baligh taqulu muhammadun kal bahri fil karam fataj'aluhu balighan wa taqulu muhammadun bahrun fataj'aluhu fa hadha balighun wannan shine tajwid bali kace muhammadun bahrun sai kuka ce me kuka ce kal bahri fil karam sai kace muhammadun bahrun fa hadha balighun da annaka balagta fi tashbih saboda ka kai matuka hatta ja'alta ashbaha nafsal mushabba nafsal mushabba bi haka sanya wannan kwatancen ya zama shi din ne shine mushambobi din kawai kace kaza ne wa sayatina insha Allah ta'ala aqsamun ukhra لكن المؤلف أراد أن يشير إياه لا مسرار أنا إن شاء الله أراد أن يشير إليه رب شاك إن شاء الله سي الله كم درسنا قبا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله